سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يومنا لحدي wato sha biyu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ishirin za mu tashi daga inda muka tsaya cikin littafin maulana shehu a shehul islam alhaji ibrahim bin yasir radiyallahu anhu mai suna sa'adatul anam dama dai idan ba a mance ba satin da ya gabata muna cikin wannan huduba mai albarka wata shehu yake bayani kan wato halayen manzon Allah alaihi salatu wassalam wanda bin su shine arzikin duniya da lahira Allah ka ba mu iko to sai shehu yake cewa ayyuhal ikhwa ya ku yan uwana musulmai adimul jadwa abun ba shi da amfani ko kadan aw qalilul jadwa ko kuma abun amfanin sa kankani ne kwarai me wannan abin da shehu yake ba shi da amfani ko kuma amfanin shi kankani ne shine na karawa hadhihi al-khisal a ce muna karanta waɗannan ɗabi'u na ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam wala naqtali bi sahibi hafiha amma ba ma yin koyi da ma'abocin wannan ɗabi'a dangane da wannan ɗabi'u suna shoyi ke nufi waɗannan in dai haka ne sai dai a taru bin maulidi a faɗi halayen annabi amma kowa da an waye gari sai ya koma kan miyagun halayensa da ya saba da su yau da gobe na daga munar mu'amala da cutar da al'umma da girman kai an gane ko da sauran miyagun halaye shi ce to wannan ba shi da amfani kenan an faɗi halayen annabi kuma an dawo ana kishiyantar ko kuma yace shi wace amfanin kankan ne tunda ka'ida lokacin da ake faɗin halayen annabi akwai albarka a gurin to amma kuma kin yin koyi da sun nan kuma musiba ce ina fata an gane wannan to saboda haka yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine musulunci shine kuma tsira a duniya da lahira kamar yadda Allah ya faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku dangane da manzon Allah to sai ya faɗa abubuwa guda biyu ya ce liman kana yarzullaha wal yawmal akhir ga mutumin da yake fatan ya haɗu da Allah lafiya lau kuma yake fatan ya je lahira ai mai kyakkyawan sakamako ya je gidan tsira in dai mutum yana son waɗannan abubuwan guda biyu to da manzo Allah zai yi koyi an gane ko alayhi salatu wassalam wa qad umirna an naku an takuna lana fihi uswatun hasana gashi kuma mu musulmi an umarce mu ya kasance mun samu kyakkyawan koyi a cikin rayuwar manzon Allah amma kuma mu karanta kawai ba za mu koyi da wannan ba shi wannan ba shi da amfani ko kuma amfanin dan kankani ne kwarai da gaske to kuma mu gane wani abu dan adam dukkan mu Allah ya halice mu da zuciya an gane ko zuciyar nan kuma Allah ya kimsa mata halaye kala kala da dabi'u da da kuma yanayoyi kala kala daban-daban wannan zuciyar idan ta gyaru to jikin mutum ya gyaru haka manzo Allah ya faɗa idan zuciyar mutum ta baci to shikenan jikin shi jikin shi gaba da ya baci saboda ai ta zuciyar kamar ita ce direba da inda ta tashi to nan za a kaga in ta zama mai kyau za ta rika jan shi zuwa ga alhairi ke in ta zama aka san haka ba za ta rika jan shi zuwa ga sharri shi yasa manzo Allah ya ce in ta gyaru to jiki duka ya gyaru idan ta baci kuma dukkan jiki ya baci la budda min at-takhalluq wa law bi ba'd min hadhihi al-khisal al-karima shau yace ba makawa mu rika ɗabi'antuwa ko da da wasu daga cikin waɗannan ɗabi'u ne masu girma ko da wasu daga ciki allati lam takun mu'jizatan waɗanda ba na mu'jiza ba domin halayen annabi akwai na mu'jiza kaga ma'aikin Allah idan zai ci abinci da yatsu uku yake ci to da ba gani in zaka iya ba ka iya dauki wata ɗaya ki gani sai ka ba za ka iya ba ka amma shi haka yake yatsu kwara uku yake ci an gane ko sannan kuma yanayin tafiyarsa mu'jiza ce ba za ka iya koyi da tafiyar annabi an ce yana yin tafiya ka annama yanhaqu min sababin yadda ka san yana gangarowa daga gangara amma kuma aka ce wanda ya taho da gangara ai za ka yana tafiya da sauri ko aka ce kuma ma zalika kana mashiyuhu hauna tare da haka kuma tafiyar ta yi cikin natsuwa ne za ka ga tafiya ce ba ta mai kasala ba kuma amma kuma cikin natsuwa ne duk yadda zaka jarraba ba zaka iya ba saboda wannan mu'jiza ce ta shi to shi yace mu yi kokari mu rika yin koyi da wasu daga dabi'un annabi waɗanda ba mu'jiza bane amma waɗanda suke mu'jiza ne wannan ba za a iya ba misalin na mu'jiza din ma'aiki alaihi salatu wassalam wata rana an yi sallan ina tunanin la'asar ce idan ba manta ruwayar ba ana ana sallamewa sai ya tashi figigit sai ya shige cikin gida yana sai sahabbai suka dan yi mamaki kamar ya annabi me yasa manzo Allah ya tafi yana dawowa sai ya ga alamar haka a tattare da su sai ce kuna mamakin saurin tashi na ne suka ce kwarai ko mun ga kana sallama sallah ka tashi ka shiga gida sai ce na tuno akwai wani dirhami ko dinari ya faɗa ko dirhami na zakka an gane ko sai na ji ba na so in kwana da shi a gidana waye zai ce zai yi nan kawai ma'ana shi manzon Allah sai ya bada ne bai kwana da shi ba sannan zai rasu hai da mun zo karanta wannan hadisin ce kai mai karatu kai kuma idan ba ka da shi ne shi ne ba za ka nasu ba shi manzo Allah gashi nan bai bada bane zai nasu idan eh ya bada sannan ya nasu idan ya kwana da shi a gidan shi ba zai nasu ba amma mun kuma zukatan mu aka fara suke nuna cewar idan muka kwana babu din ne shine ba za mu nasu ba ko idan muka kwana akwai shine za mu nasu wannan kuma dabi'a ce shi ko wancan mu'jiza ce sallallahu alaihi wasallam ina ina fata an gane wannan ai kaga lokacin da sayyidina Abubakar ya zo ya bada dukiyar shi duka gaba daya da ke shi ya kai irin wannan matsayin shi na shi sai da manzo Allah ya tambaye shi me ka baro kaga ashe ana bari ke me ka baro sai ce Allah da manzon shi to tunda manzo Allah ya san ya kai wannan matsayin sai ya bashi haka amma hadisin Ka'ab bin Malik shi kuma lokacin da Allah ya ansa tubar shi sai ya ce ya rasulullahi saboda jin dadi dukiya ta gaba ɗaya na ba Allah da manzon shi sai manzon Allah ya ce a'a ka rike wasu daga ciki ina fata an gane wannan kaga manzon Allah yana kallon kowa da yanayin shi to shi ko yanayin manzon Allah ya ba mu irin shi da yasa ya zanto yayi wancan abin da na faɗa da su to shi sai lallai duk halayen manzon Allah wanda ba na mu'jiza ba mi kokari muna yin koyi da wasu daga ciki baka isa ka koyi da annabi a dukkan ɗabi'unsa ba ko da wanda ba na mu'jizan ba a ce duka ka ebo komi kana yi ba za ka iya ba in ka samu wasu daga ciki ka kama yi to insha Allah ka samu arziki ina ba ta an gane wannan yanzu ko da ɗabi'ar manzon Allah ta haƙuri muka ɗauka yaya ba za a zauna lafiya ba ɗauki ɗabi'ar manzon Allah ta haƙuri ɗauki ɗabi'ar manzon Allah ta tawagu wanda manzo alaihi salatu wasallam ko yara ko yara yazo ya samu sai sai musu assalamu alaikum in dai za su iya mu amsa har sahabi shi Abdullahi bin Umar shi ma sai ya rika yin haka sahabban Abdullahi dan Umar suna cewa me yasa kake haka sai manzo Allah nake yana yi an gane ko kuma akan samu kuyanga haka kuyanga manzo manzo alaihi salatu wassalam in ta gashi a hanya ita ce zo ka raka na aike ni guri kaza manzo Allah kuma saboda tawabu irin nashi ya raka ta ta gama duk abin da za ta yi sannan daga ya tafi inda zai yakan yi haka to da haka dabi'un manzo alaihi salatu wassalam dukkan su dabi'u ne na girma da kamala duk wanda ka dauka ko daya ko biyu ko uku gurgurdan iyayen da ka dauka to insha Allah ta'ala sai ka samu arziki na duniya da lahira sai shi yace fa inna akbar amilin min awamil intishar islam yana daga mafi girman abin da ke wato ke bada gudunmawa daga cikin abubuwan da ke bada gudunmawa na yaduwar musulunci huwa kaunul qa'imi bid da'wati ilayhi fi gayati tahara wa kamal al-akhlaq shine aga kasancewar wanda ya tsayu yana kira zuwa ga musulunci a same shi cikin matuƙar tsarki na zuciya da kuma cikar halaye na gari an gane ko wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke ka ba da gudunmawa sosai cikin yaɗuwar musulunci a ga misali ga malami na addinin musulunci cikin tsarki da kyawawan halaye amma kuma ka samu malamin musulunci girman kai shine a wuce billah an gane ko kyashi shine hassada shine ganin gari shine an gane ko ko mitin miyagun halaye sun kewaye da shi to ya kira wani zuwa ga mito ta yaya kaga abin yana da wahala to shi ce lallai mu kiyaye kanmu mu rika koyi da rayuwar manzon Allah domin yana daga mafi girman abin da ke bada gudunmawa wajen yaduwar musulunci a ga kasancewar wanda ke tsayuwa da kira zuwa ga musulunci yana cikin matukar tsarki da cikar hada an fa samu wasu saboda lalacewar wasu Allah ya tsare mu ya musuluntar da wata kuma ya kama tare da ita daga baya sai ta yi rinta kawai kaga waye za mata ridda shine sau ta san wannan abin da ake ba abu bane mai kyau a ce kuma ga wani wanda shine mai kira zuwa ga addini kuma ga irin ɗabi'unsa kaga kin koyi da manzo Allah sai jaza ya watsar da musulunci ta da ta karba kaga so da haka mu kiyaye wannan a fa yajibu ala du'atul islam sai shi yace yana zamawa dole akan masu kira zuwa ga addinin musulunci wa kulluna du'atul islam sai shi yace kuma dukkan mu masu kira ne zuwa ga musulunci ai ba musulmin da bai so a musulunta a hannunsa ko har ma banzo alaihi salatu wassalam yake cewa sayyidina ali la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am a samu mutum ɗaya ya samu shiriya ya shiga musulunci ta sanadiyar ka to farnar ya fi a baka rakuman duniya gaba daya ake ce mashi to shi dukkan mu masu kira ne zuwa ga musulunci to ya zama wajibi akan mu annu husina da'awata mu kyautata kira zuwa ga musulunci bil ittisafi bis sifatil kamila ta hanyar musifantu da siffofi na kamala an gane ko wattakalli an kulli ma yuzri da kuma wato mu kyale duk abin da zai tozarta ko ya wulakantar da rayuwarmu wannan shi zai taimaki masu shan shiga addinin musu shiga addinin kama qala hakim kamar yadda wani mai hikima yake cewa ya ayyuhar rajul muallimu ghayrahu hal la li nafsika kana zatta alimu la tanha an khuluqin wa ta'ti mislahu arun alayka idza fa'alta azim wato wasu baitoci ne amma an kashe wasu sai haɗe guda biyun guri daya amma an kaka wasu ya dauko yawon da yake bukata ya ayyuhar rajul muallimu ghayrahu ya ya kai mutumin da ke karantar da wani halla li nafsika kana tattali ina ma dai a ce wannan karantarwar da kake yi ita ma kai amfani da ita a kankin kanka da hakan ya zama alkhairi gare ka la tanha an khuliqin wa ta'tiya mislahu kar ka ce zaka hana mutane wata dabi'a kai kuma ka rika aikata irin ta arun azimun alai wannan aibi ne mai girma a kanka idza fa'alta in ka aikata haka na taɓa ba mu kissa a nan gurin wadda aka ce wani mutum yana wa'azi yana tsanantawa kan lamarin zina yana tsanantawa yana munanta ta kuma ai mummuna ce din ma min zambin ba'da shirki billahi a'azama min nutfatin wa baha rajulun fi farjillahi fi nar haka manzo Allah ya in ka cire shirka da Allah babu wani laifi mafi girma a wajen Allah fiye da a samu ruwan mani wani ya je ya zuba shi a cikin farjin da bai halatta ba da ka cire shirka to babu kamar wannan to wani mutum yana ta wa'azi kan kan kan zina kan zina to ana nan yau da gobe shi ma kuma sai ya fada cikin ta yaje kuma tsotsai ya sa a kama shi aka zo akan layi ana ta dukan shi ana wulakanta shi ana ta dukan shi to irin waɗanda yake mawa'azi ciki har da mata sun zo wucewa sai suka ga ashe mai wa'azin nan ne wanda yake tsoratar da su daga zina shine kuma ya fada cikin zinan gashi ana ta rike shi sai suka ce a dakata suna da magana da shi da Allah ya haƙuri aka ce to ga yana suka ce yanzu kai malam duk yadda kake wa'azi zina ba ta da kyau ba ta da kyau kuma shine kai kuma ka je kai sai ya juyo wajen su sai ce to yanzu ku wannan abinda kuka ga an yi min to mai kyau ne yanzu wannan shi ne can naka to tana da can kenan ayi man haka ya gaya musu yace inda tana da kyau to da nayi ayi man haka kenan ma'ana har yanzu ba ta da kyau cewar dan wai wani yayi abu mara kyau ai ba zai sa abin ya zama mai kyau ba da ba ta an gane wannan har yanzu yana gwada masa har yanzu ba ta da kyau rashin kyan naka ne ma yake fuskantar wannan wulakantar ayi inda abu ne na alhairi ai ba za a yi haka ba to wannan fa duniya kenan to ina ga kuma a lahira Allah ya tsare wanda an ce yan wuta suna jin wari sai su ce kai ma wajarna an kana min hadhihi ra'iha ba mu taba jin doyi da wari kama wannan ba sai mala'ika ya ce to ai wannan rihu furuji sunat wannan warin farjojin mazinata ne ke wannan mugunyar tashin yake a cikin wutan ma yake tada maku da hankali wato shi Allah ya sa duk mazinata maza da mata a cikin gaban su wani ruwa zai rika fita mai wari wanda ƴan wuta ma suna neman tsari daga gare shi Allah ya tsare mu wa qad qultu shawa yace hakika na faɗa na cewa kulluna du'atun lil islam dukkan mu masu kira ne zuwa ga addinin musulunci li'annana kulluna mukallafuna bi tablighi hadhihi da'wa shawa yace domin dukkan mu gaba daya an dora mana nauyi na isar da wannan sakon na musulunci kowa قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أي سواء إن معنا مستوية ka ce masu ya ku ahalar kitabi ku zo zuwa ga wata kalma wadda za ta yi madaidaiciya tsakaninmu da tsakanu za ta mutume da mu daidai da mu da ku shi ne kalmar shahada Allah na fara yin Allah zuwa ga shirin sai shawo ya ce to ga yadda ya kamata mu zama kuma shawo mu gane da kowa yake duk wani musulmi wannan da'awar da shawo zai yanzu da kowa yake an gane ko saboda da'awa ce ta gaskiya in dai kai me la ilaha illallah ne muhammadur rasulullah kana kishi musulunci to shi yace ga yadda zamu dauki tsari fa nad'u man tanassara min al-arab za mu kira mai da'awa ga duk wanda yake kirista daga cikin larabawa akwai su da yawa za mu kira su ila al-audati ila ila haziratul islam zuwa ga cewa su dawo zuwa ga shingen musulunci annabi za'a bihin nabiyul arabi wanda dan kabilar su annabi balarabe shine yazo da su nan ku salam magana ne ma'ana su larabawa ne manzon Allah balarabe ne ai su ne a haƙƙo ma da musulunci to duk wanda aka iske shi kirista sai a rika mai da'awa to kai ka sani wanda ya zo da addinin nan dan kabilar ku ne balarabe kuma ya zo Allah ya ce mashi wa innahu la zikrun laka wa liqaumika musulunci da Qur'ani daukaka ne gare ka ya Rasulullahi da kuma jama'anka jama'an shi na farko Quraishu da sauran Larabawa sannan sai sauran duk wanda ya bi shi to da aka shiwo yana nihi a wannan nukuda din a tsaya a kira Larabawa wanda sai karkace akwai sifar da yawa akwai Larabawa da yawa miliyoyi kuma Kirista akwai su to a kira su zuwa ga shingen musulunci wanda annabi balarabe shi ya zo da shi wa nad'u ifriqiya kuma shi ya ce mu kira 'yan afirka su ne ƙasashe ɗin nan na wanda wajen wajen talatin da 'yan kai su ne afirka akwai irin su misira duk cikin afirka take domin afirka akwai wato afirka fara albaiba akwai asauda munan gudun duk afirka ce amma baka irin su misira an gane ko da irin su aljazair da irin su libya su kuma afirka ce amma fara larabawa ne da wani yanki na sudan afirka ce amma fara akwai yankin da kuma bakaken ne su ma a sudan din amma ko kamar da kaga afirka ce amma baza duk wanda ka iske shi fari tas tas to ya je canza ne ne kawai Allah ya ce baka ya fito ta wannan sigar amma da galiban kowa ya san majority din mu duk kusan afirka ce baka ko to to mu afirka din nan nau'i biyu ne kamar yadda akwai farare akwai bakaki to mu kira su gaba daya to a nan gurin zan tuna mana wani abu guda biyu shi shehu da ya faɗi wannan magana ai dama ya ce duk wanda zai kira zuwa ga addinin musulunci ya sabanta da sufi na kamala wannan abin da ya faɗa shehu babu abin da shehu ya tsaye a kan shi a rayuwarsa gaba ɗaya kamar wannan kiran mutane zuwa ga addinin musulunci inda inda za ga shehu ibrahim ya kai ya yaɗa tsarika ko faiza musulmi ya iske a gurin a wani wanda bai ma san shoyi ibrahim da bai kisa waya gaya mai wani gari shoyi ya kawo musulunci a najeriya bai wannan bai san shoyi ibrahim ba ai zama ya ake mutane musulmi ne da haka to sai a kawo musu abin da yake na ci gaba inda ba musulmin ba na gaya mana a kasar wannan ghana ta malle shehu a lokaci daya ya musuluntar da mutum dubu hudu kuma har jarida ta buga shehu hassan sisa ya yi bayani cikin littafin da limamin kofar mata na kano na masallacin shehu tijjani ya buga mai suna ashek ibrahim a silgani ya sa mashi littafin adda'iyar da islami an kawo wannan wanda yake gani da ido ne da su da shugabansu diya lakana masa musulunci sai karba kuma na karanto mana wasu lokuta bayanin da shehu ya ce ya gode wa Allah mutane wajen miliyan goma sun karɓi ɗariƙa a hannunsa ya ce da kuma adadi wanda yake wane wannan wanda suka shiga musulunci mana wane miliyan goma Allah kada ya san iya san iya adadin da suka karɓi wannan musulunci ta sanadiyar shehu Ibrahim radiyallahu kaga ashe shi ya ya tarba shi to kuma yake cewa mu daure mu haka sannan kuma akwai wani bayani na shehu Ibrahim wanda ya ce wata ran muna zaune muna yin mitin a misra a wato majalisa ta koli ta musulunci sai ga kira daga fadar shugaban kasa cewar za mu tafi gidan talabijin ni ibrahim ya hake ce zan kira mutanen afirka zuwa ga musulunci akwai wani malami din na mata sunansu shi kuma zai kira larabawa wani zai kira turawa haka haka aka fita tsaro sho yace falan ba wa qaftu fi television yayin da na tsaya a gaban gidan television to sai na fara kiran wato mutum fara kiran ya fara kiran fara kiran larabawa an gane ko daga nan na kira turawa na kira dukkan nau'in mutane na duniya to sai suka ce to ai shikenan shekul islam ya gawa mana aikin gaba daya wanda abin da ya kamata a ce an kira laraba a gaya musu ya faɗi wasu irin abin dawa shi mun tunanin tunda shi na afirka ne ko to shi zai iya samun salon yadda zai kira wasu tunda mutumin su ne to ya muka irin kalomin da ya kamata a gaya ma laraba su ma ya gaya musu irin wannan ba ga ashe shi ya yi iya na shi abin da ya rage mu ma mu iya na mu Allah ya ba mu iko mu jaraba iya zama da zamu jaraba kuma idan Allah ya kaddari duk waɗanda Allah ya ba su hannu mai tsawo kamar na wadata kiran musulunci yanzu ya zama sai da wannan duk inda zaka iske maguzawa saboda me irin yakin da aka yaƙe ku da shi da shi kuke yaƙa maguzawa kiristoci suke yin ƙungiya da masu kuɗin su da sauransu su haɗa kuɗaɗe masu nauyi sai su shiga wajen maguzawa a je a yi masu tuka tuka an gane ko a yi masu injin niƙa a ba su abubuwa na more rayuwa sannan a ce su zama kirista a gina masu toci yayin da kuma kuma garuruwan musulmi suna kusa da gurin amma sai dai a zo a wuce kawai a kyale su kuma a ba su taki su noma ta yaya ba ma guje an mai wannan abin zai karɓi musulunci sai kuma ka zo ka yi mai wa'azi na fatar baki kadai to shi yasa akwai wasu daga cikin ba zan faɗi suna ba idan na faɗi sunan zai zama kamar siyasa wani daga cikin shugabanni a ƙasar nan ya rika irin wannan da'awa har tinka Allah ya bashi gwamna da kuma har bayan Allah ya bashi gwamna ya ƙara faɗaɗa da'awar sai a fitar da kudade a sai abinci da sauransu a je da kwano saboda wasu zaka iske kwanon su ya lalace a je musu da kwano da taki a zo sai a sa malamai su masu wa'azi farko bayan an masu wa'azi an gwada musulmin musulunci sai a gwada kuma za a taimake su a bangaren rayuwar duniya sai ga zuciyarsu ta bude kuma sannan wannan irin da'awar manzon Allah ya yi irin ta alaihi salatu wassalam an gane ko wasu sun sun musulunta saboda abin da manzon Allah yake basu amma ba a jima ba suka ce sai da musulunci ya dawo ya fi soyuwa gare su fiye da duniya da abin da ke cikin ta da suka zama yan cikin gida kuma amma ba dan ana ba su wancan abin ba farko da basu musulunta ba to shine kiristoci irin yakar da suke mana yanzu ko a ji wannan maguza duk wanda ya san yadda maguzawa yake suke ya ta irin wannan magana a gina musu coci a gyara musu a ba su abubuwa na more rayuwa idan suna da shugaba a taimake shi a bashi abubuwa masu nauyi wanda shi zai ta kokarin ƙara bibiyar su yana gwada masa a zauna da cikin kiristancin kaga wanda ke da hannu mai tsawo irin wannan idan ya dauki wannan matakin zai zamto abu ne na ci gaba kwarai da gaske a shaw ya ce wa da wa ifriqiya wa asiya mu kira yan asiya wa uruba da kuma kasashen turawa duka shine uru wal'amurikatain wal'amurikatain da kuma ingila da amerika su ne haka an gane ku ka zai idan za a yi tafiya ce ne a yi haka in ka ce umarani abubakar da umar ke nan radiyallahu anhu in ka ce kamarani rana da wata ke amurikatain amurka da ingila ƙasar amurka da ƙasar ingila mu kira su ila dinar fidara to kuma shehu ibrahim nan ma kusan yayi ai kowa duk mai tarihin shehu hassan sisa ya san marakizu har da katon asibiti a amurka an gane ko sunan shi shifawul asqaf ya sanya bai ɗaya daga cikin sunayen diwanin shehu ibrahim shifawul asqaf haka ya sanya ma asibiti turawa ya shigo da su cikin addinin musulunci da yawan gaske kana iya cewa miliyoyi wanda shi bayan musuluntar da su shehu hassan sisa jikan shehu ibrahim radiyallahu anhu kuma sannan bishara da da albishirin kwanan nan mahaifiyar shehu hassan sisa mai suna faɗi mata zara ita ce babban shehu ibrahim ta yi wa fati dama inda wajejen raunar shehu ibrahim take radiyallahu anhu nan wajejen kabarin shehu hassan sisa yake aka sanya shi ma da ya rasu shekaru da yawa a baya to sai ana so ita wannan yar ta shehu ibrahim mahaifiya haka su yi a zo a yi mata kabari a kusa da ɗanta to sai aka sai an ƙara matsar da shi gefe guda sannan za ta iya samun cikakken fili shekarun suna da ɗan dama sun kai wajen takwas ko fiye da haka da rasuwar shehu haka su yi amma ka bincika ka ji da aka tono shi da kafanin shi ba mai canza ba kwanan nan ba wuce sati biyu ba da wannan abu ba wuce sati biyu ba likafanin shi ba ma ba maganar jikin shi ba likafanin shi ba bai canza ba ka gani to kaga duk wannan samara to ne wato fa'ida ne na kira zuwa ga addinin musulunci duk wanda ya ya kira a mutane zuwa ga addinin musulunci kamar yadda manzo Allah ya faɗa guda ɗaya ma idan ya musulunta ta sanadiyar ka ya fi a baka duniya da abin da ke cikin ta gaba da na daga wato da raƙuma kenan to kaga al'amarin kowa ya rike da kyau ko to shi kuma nan gusho ibrahim sai sai ila dinil fitra wal insaniya nan ba hikima ce ta magana ai su kaga amurka da ingila magana ce yan yan demokradiya ne ko yanci da waye to ila dinil fitra a kira su zuwa ga addini wanda ya daidai da tsarin zubin halittar dan adam an gane ko alladhi za'a bi wal insaniya kuma addini wanda ke kiyaye haƙƙin dan adam ba su suna wato ainihin da'awar 'yancin na adam da makonadiya ba to musulunci shine addinin haka dinin hurriya addini na 'yanci wal musawa da daidaituwa addinin musulunci shine ya daidaita mutane wanda ya ga fi wani sai dai wanda ya fi wani tsoron Allah shi yasa aka sanya samfur din haka a wajen aikin hajji ko zaka isa kowa ya sanya zani da mayafi ba wanda zai sanya wani tufafi wanda yake bambanta da na kowa da a gwada ba kowa da kowa da ɗaya ne wal islamu dinul lahi al musulunci shine addinin Allah wanda yake madawwami fa in tawallahu qul hasbiyallahu la ilaha illa hu sai shi yazo da aya idan sun juya baya ba su musulunta ba to ka ce musu ai Allah ya ishe ni ba abun bauta da gaskiya sai shi alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim akan shi na dogara kuma shine ubangijin al'arshi mai girma ya kuma ƙara kawo wata ayar wa kullu haqqun min rabbikum ka gaya wa duniya ga gaskiya nan daga ubangijin ku faman sha'a falyu'min duk wanda ya ga dama ya imani da wannan gaskiya wa man sha'a falyakfur wanda kuma ya ga dama ya kafirce idan wannan shi yake ga yafi masa inna hadaynahu sabila wata ayar kuma mu mun shiryar da dan adam hanyar da zai mun nuna masa in ma shakiran ko dai ya gode mana ya bi wannan hanyar ba in ma kafura ko kuma ya butulce mana ya kyala wannan hanyar inna a'tadna lil kafirin salasila mumun tare da kafirai wato wasu sarkoki wa aglalan da mari jam'in mari din ne wanda ake sanyawa a wuya shine hukumi ake siyo wa sa'ira da kuma wuta to shewa yace summa inni ayyuhal ikhwa to ina ga haka ne ina ga nan ya kamata mu tsaya saboda idan muka shiga wannan yana da ɗan kuma a sati mai zuwa insha Allah zai mu sai mu je karshen ta abubuwan da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada waɗanda muka faɗa da da rashin sani ko da kuskure to Allah ka gafarta mana ka sanar da mu Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ka karo mana buɗi zahiran wa batinan ka kare mu daga dukkan hadarura da sharrura da fitintunu ka ba mu ingantaccen zaman lafiya a ƙasar mu da garuruwan mu da gidajen mu da hanyoyin mu da kawunan mu Allah ka shirya dukkan mu da dukkan al'ummarmu na musulmi ka kawo mana ɗauki daga dukkan wata fitira a kuma annabi alaihi salatu wassalam marasa lafiya a cikin Allah ka ba su lafiya wanda suke da lafiya kuma to Allah ka ƙara inganta mana lafiyar mu magabatan mu da malaman mu Allah ka yi masu gafa mu kuma Allah ka kyauta ƙarshen mu ka ba mu cikawa da imani ka sanya mu cikin rahamarka da faralanka ka kare mu daga azabarka da afuwarka alfarma annabi alaihi salatu wassalam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم